بسم الله الرحمن الرحيم To, bismillahir rahmanir rahim.
فصل Faslin rabewa.
نواقض الوضوء أربعة Masu warware alola guda hudu ne.
الأول Al'awwali na farko, الردة an riddata shi ne ridda. Daga lokacin da mutum ya yi ridda to alola ta warware.
نعم وهي كفر المسلم Wai kufurin musulmi shine kafircewa musulmi.
نعم الثاني Sani na biyu, الشك في وجود الطهارة ashaku fi wujudin tahara wato kokonto wajen samuwan tsarki din.
أو Daga lokacin da kai kokonto ina da tsarki ko ban da tsarki to ina da alola ko ban da alola to alola ta tafi.
نعم أو في الحدث awfil hadas ko kuma kai kokonto wajen samuwan hadasi shin ina da alola ka san kana da alola Mm.
to shin na yi fitsari ko ban yi ba Na.
to shikenan alola ita ma ta tafi نعم أو في سابق منه ko kuma ɗaya ya riga ɗaya tsakanin tsarkin da rashin tsarkin مم.
sai ka yi kokonton ɗaya to shikenan ai baka san wanne kake da shi ba مم.
da so da haka alola ta warware نعم wato ko da mai- mai garantin ne ka fara kokwanton eh ko da mai garantin ne magana tsarkin ka fara kokwanton yawa kafin rashin alola dai ta warware Na.
domin shi ibada ana gina shi akan yaƙini ne Na.
ba akan kokonto ba na'am sai dai in kana da yaƙini kuma shi ma ka'ida ce usuliya da suke cewa yaƙini la ya zulu bi shakki na'am in yaƙini to kokonto baya ture shi Na.
in kana da yaƙinin kana da alolanka shikenan na'am yawa na'am
to mu ji ما لم يستنكحه to شكوك malai ya san kiwo shaku mutukan kokonto bai aure shi wannan ba Eh, in dai kokonto bai aure shi wato bai kasance mai yawan kokonto wajen samuwan alola ko rashin shi ba.
الثالث A salisu na uku, الحدث alhadas sai hadasi shi ma ya warware alola.
وهو ما خرج من أحد السبيلين Shi ne abin da ya fita daga ɗaya daga cikin tafarkin nan guda biyu على وجه الصحة a bisa fuska na inganci na lafiya shine sai haɗin lafiya lafiyayye a lafiyayyen mutum مم.
sai ɗaya daga cikin mafitan nan guda biyu wani abu ya fita.
نعم Mm.
والإعياد والإعتياد da kuma al'ada نعم yawa abin da ya fita a al'adance an san shi نعم fitsari mafitan fitsari nan ne fitsari nan ne mazi nan ne mani مم.
bayan gida rihi da bayan gida to yau kuma sai ga shi tsutsa ya fito ta mafitsara to wannan alula ba ta warware ba نعم saboda ba al'ada ba a san hanyar fitan tsutsa ta mafitsara ba kuma الرابع arabiyo na hudu الأسباب al'azbabu sai kuma dalilan hadasi din وهي ثلاثة su ko uku ne الأول al'awali na farko لمس من توجد اللذة lamsu بنفسه.
eh lamsu wato shafan mantujidin lazzat wanda duk za a ji daɗi bilansihi da shafan shi نعم eh Al'adati.
al'adati na ma al'ada كالزوجة kan zaujati kamar mata والأمة wal amati ko ku yanga إن قصد اللذة idan aka yi niyan jin daɗi da wannan shafa din
ووجدها wa waje da aka samu kuma jin daɗin أو لا aula ko kuma ba a samu jin daɗin ba tunda dai niyya ta zo to shi kenan alula ta warware أو وجدها ko kuma aka ji daɗin من غير قصد amma ba tare ma da niyya ba ba a yi niyyan shafan ba amma da aka shafan kuma sai aka ji daɗi to alula ta warware نعم إلا القبلة ilal qublati fil fani في الفم eh sai dai kawai inda mutum ya sumbanci yayi sumba fil fami a baki to wannan alula ba ta warware ba mu je فإنها تنقض مطلقا A'a, illal ƙublata sai dai sun ba filfami a baki fa inna hato wannan ba a neman an ji daɗi ko ba a ji daɗi ba tankudu mutlakan ta warware alola mutlakan sake babu kaidi.
عند عنوان Inda an yi wannan babu neman wai an yi niyya ko ba a yi niyya ba, babu dalilin an ji daɗi ko ba a ji فلا daɗi ba.
تراءى فيها اللذة Ba a kiyaye cewa lazzatin wato jin daɗi.
نعم وقولنا Wa ƙaunina zancenmu لمس من توجد اللذة da aka ce lamsu man tujar da lazata bilansihi wato shafan da ake jin daɗi da yin wannan shafa ɗin عادة a al'ada احترازا to wannan itirazan kiyayewa ne ممن لا توجد اللذة wanda ko da an shafa ba a jin daɗi da wannan shafa ɗin عادة adatan shi ma al'ada na fa inna halatan qubu wannan ba ta warware alola tasgirati kansa girata kamar mutum ya shafi ɗan ƙaramin yarinya na allati la tushha wanda bata kai a yi sha'awanta ba wal muharram wal muharramatu ko kuma ya shafi muharraman shi kal ummi kal ummi kamar uwar shi wal binti wal binti ko ƴar shi wal ukhti wal ukhti ko ƴar uwar shi Mm.
to wayannan duk al'ada ba su warware ba saboda al'ada ba mutum ba ya ce ya shafi jatuman shi ya ji daɗi ba Mm.
الثاني asani na biyu مس الذكر masu zakari shine shafan azzakari نفسه nafsihi da kanshi المتصل بباطن كفه eh wanda ya sadu bi baɗin kafi da tafin hannunsa أو جنبي أو- أو, جم- أو جنبي a wajen biyi ko kuma gefen hannu ɗin نعم أو إيه.
بباطن أصابعه ko kuma tafin yatsu نعم أو بجنبها أو- من غير حائل eh ko kuma da gefen yatsun min gaira ha'ilin ba tare da wani shamaki ba نعم عمدا أو Am- سهوا eh, da gangan ne ausawa ko da rafkanuwa
أي التز أم لا ittaza ya ji daɗi amla ko bai ji daɗi ba a lura dai ta warware مسه eh, نعم إيه، مسه من الكمرة eh, ya shafi azzakarin na minar kumrati daga, daga, daga kan azzakarin ne أو غيرها ko kuma ma wani shi نعم ولا ين ولا ينتقد إيه.
بمسه min من fokil فوق ha'il الحائل eh wala an taqiza amma alula bai warware bi masu inda ya shafa zakarin sa min fokil ha'il inda a saman shamaki ne kaman a saman wandan shi ko kuma yana da socks to wannan duk alula bai warware ba نعم، ولو كان خفيفا ko da eh, shamakin nan kafifan ne sauki ne ba mai kauri ba ولا بالقهقهة wala bil qaqati hakan nan alula ba ta warware bil qaqati inda mutum yake ce da dariya ba في الصلاة fi salata a cikin sallah sai dai sallah ta warware نعم Ah.
ولا بمس المرأة فرجها ala bi masul mar'ati farja haka nan alwala bai warware ba bi masul eh, mar'ati farja inda mace ta shafa farjinta على المذهب akan abin da yake na mazhaba وقيل wakila wani zance ya ce ينقض مطلقا eh, ya alwalan nan fa ta warware mu lakan shi ma tsaki babu kaidi وقيل wakila wani zance ya ce ينقض إن قبضت eh, in قبضت qababbat alaihi ya lula ya warware in ta yi damka akan farjin nata أو ألطفت eh au aldafar ko kuma ta sanya yatsanta أي أدخلت يدها ai ta shigar da بين hannunta شفرتيها eh, tsakanin wato dozan dozan farajinta
ولا ينقض wala yanku za ka na alola bai warware ba إن مست ظاهره eh, in masat in ta shafi zahiruhu mabayyanin shi نعم ولا بمس الدبر hakan na alola bai warware ba bi masu dubur inda mutum ya shafi duburansa ولا الأنثيين walal unsayin ko marainan shi ولا بالإنعاز wala bil in'az ko kuma da tashin azzakarinsa alola ba shi warwarewa من غير لذة min gairi lazzatin in ba da jin daɗi ba ولا بلذة ah?
ولا باللذة أي ولا باللذة Mm. min gairi lazzatin ko مم.
ba tare da jin daɗi ba ولا باللذة wala bil lazzati إيه.
eh na'am eh, bil in azumin gairi lazzatin ba tare da jin daɗi wala bil lazzatin ko kuma da jin daɗi الولد بدأت وريبا a'a kenan komi mu je na'am bin nadri bin nazari da kallo min ghairi mazid
a'a Ah. Ah, ya ce ina ne farkon wala bil in alula bai warware da tashi a zakari ba min gari lazzatin in dai ba da jin daɗi ba ne kai wala bil lazzatin ko ma da da jin daɗin ne bin nazari in dai ta hanyar kallon wani ne ko kallon wata min gari mazin in dai ba wai mazi ne ya fita ba eh alula ba ta warware ba na'am wala bi tafakkur wala bi tafakkur hakan na alula ba ta warware ba inda mutum ya yi ta tunani ma'a lazzati ma'al lazzati tare da jin daɗi na'am fi qalbihi fi kalbihi a cikin zuciyar shi min ghairi in'azi min garin azumi amma ba tare da tashin azzakari ba na'am fara'ani to an samu reshe biyu al-awwalu al'awwalu na farko qarqaratun shadidatun to karkara ce shari'atun kaga kukan ciki mai karfi tujad al-wudu'a wannan ta wajabta yin alwala athani asani na biyu qala fil kitabi an faɗa fil kitabi a cikin mudawwana kenan a fikiyoyin kaji an ce kala fil kitabi to a cikin mudawwana na'am an faɗa a cikin mudawwana in salla in sallah idan yayi sallah wa huwa yudafi'u al-hadath wa huwa idafiul hadas alhali yana mai tunkuɗe hadasi kada hadasin nan ya fito Mm, kama yana jin rihi amma sai ta matsewa inda rihin ba zai fito ba na'am a'ada abadan to wannan ya mai da sallan shi fa har abada domin sallah ta warware na'am wa qala ash-shay wa qala al-ashyakh to malamai sai suka yi ƙarin bayani na'am me suka ce in mana'ahu dhalika min tamamil fara'id Eh, in wannan tunkuɗa hadasin da ya yi zai hana shi cika farillai na sallah a'ada abadan to wannan ya mai da sallah har abada wa in mana'ahu min tamamis sunnah in ko zai hana shi cika sunna ne a'ada fil waqti to ya mai da wannan sallah a cikin lokaci wa in mana'ahu min tamamil fada'ili in ko zai hana shi cikan mustahabi ne fala i'adata to alayhi babu babu babu ba abin da zai rama الثالث asalisu na uku زوال العقل zawalul aqli shine gushewa hankali بالإغماء bil ijma'i ta hanyar suma أو الجنون awul jununi ko hauka أو ال- أو السكر awul sukuri ko maye كان السكر بحرام أو shin حلال؟
shin mayen nan da halal ne ko da haram to alula ta warware نعم أو بنوم aw binomin ko kuma ma da bacci إن ثقل in إن saka- in ثقل sakula in baccin yayi nauyi alula ta warware ونالا waɗala yayi nauyi yayi tsahi أو قصرا auka suna ko kuma takaitaccen bacci ne gajeren bacci ne amma ne ثقيل كده yawa gajere ne amma su kula shi ma yayi nauyi to alola ta warware بخلاف النوم الخفيف amma saɓanin bacci ne sauƙi نعم فإنه لا ينقض wannan baya warware alola ولو طال walau ɗala ko da yayi tsahi وهو الذي يشعر صاحبه eh wanne ne bacci kafifi wa huwa allazi shine wannan wanda ya shuru sahibu mai yin baccin yake jin shine ya shuru in yake jin بمن يذهب wanda ya tafi ومن يأتي da kuma wanda yake zuwa.
والثقيل To bacci a sakili mai nauyi وهو fa الذي لا يشعر صاحبه shi بشيء ne wanda mai yin baccin baya jin wanda ya shigo ballantana wanda ya fita.
نعم. ويحرم على المحدث To wa ya harumu na farko ya zamo haramun alal muhdisu ga mai hadasi الصلاة as-salatu sallah sallah haramun ne ba zai yi ba والطواف wa tawaf haka nan tawafi ba zai yi ba وسجود wa التلاوة sujudu tilawati shi ma ba zai sujudan tilawa ba وسجود السهو wa sujudu sahwi ba zai yi ba shi ma ba zai yi ba ومس المصحف بيده yawa da shafan alkur'ani biyadihi da hannunsa ba zai yi ba أو بعود ko kuma ya ɗauka da sanda ba zai yi ba نعم وحمله بخريطه Eh, بخريطته.
bai kaɗiƙatin ko kuma ya ɗauke shi a cikin gafakan shi shi ma ba zai yi ba نعم أو إلاقة au ilaƙatin ko kuma maratayi نعم ويجوز مس اللوح amma ya halatta gare shi بالمتعلق eh, ya halatta ga wanda ba shi da alola masallahi ya- ya shafi al- al- allon alkur'ani المعلم eh, ga malami والمتعلم da kuma mai neman sani على غير وضوء ba tare da alola ba
ومن ومس الجزء للمتعلم Eh, hakan nan kuma shi ya halatta masul juzi wato shafan juzin alkur'ani wanda bai kai bai kai mushafi gaba ɗaya ba Mm.
ligarin mutawabbi ga wanda ma ba shi da alula ɗin ولو كان بالغا walau kana baligan ko da baligi ne ويكره للسبي للسبيان wa yukrahu makaruhi ne lissu biya ga ƙananan yara مس المصحف masul mushafi shafan mushafin alkur'ani الجامع للقرآن- aljami'i cikakke للقرآن eh, ga- na من alkur'ani غير وضوء ba tare da alula ba كودا دالبني ko da ɗalibai ne نعم باب To babu wannan Wace ba dai zai yi ba- to fas wannan fasali zai yi magana.
و- وموجبات الغسل أربعة To abubuwan da suke wajabta a yi wanka arba'atin guda hudu ne.
انقضاء الدم الحيدي Yankewan jinin haila ya wajabta yin wanka.
ودم النفاس Da kuma yankewan jinin biki shi ma ya halatta wa- ya wajabta wanka.
والموت Wal mautu ba hakan nan mutuwa shi ma ya wajabta wanka.
والجنابة Wal janabati sai kuma janaba wayannan su ne abubuwa guda hudu wanda wanka domin su wajibi ne.
نعم.
Yawwa.
وهي نوعان To wannan janaba din nan nau'an wato kashi biyu ne na'am khurujul mani na farko fitan mani muqarinan lil lazzati mukarinin wanda yake gwame bin lazzati da jin daɗi al mu'tadati al-mu'tadati na wanda aka saba ganin sa a al'ada min ar-rajuli aw al-mar'a min ar-rajul na daga jikin namiji ne aw al-mar'ati ko kuma mace fi nawmin aw a yaqati cikin bacci ne aw yaqazatin ko kuma a fadake bi fatahi al-qafi eh qazatin a ce ya qazatin diddin nawmi shine kishiyan da ya baccin na'am wa qad yajibu al-ghuslu to wai kanfa yana wajaba ma li khurujihi likuruji domin fitan wannan mani min ghairi muqaranati al-lazzati ba tare ma da an gwama shi da jin daɗi ba mithlu misalin an yujami'a sai ya yi jima'i
fa yaltazza fayaltar da ya ji daɗi wa lam yanzil a wannan yanzu amma bai yi inzali ba wajabat alayhi kenan to kaga shi kenan wanka waje ba a kan shi na'am ba tare ma da jin da'i ba tare da ba tare da fitan eh نعم ثم, ثم يخرج منه to ba ya ji daɗi ba amma ya yi bai yi inzali ba amma ya ji daɗi to sai can baya ya kurji minul mani sai mani ya fito قبل أن يغتسل gabani ya yi wanka to shi kenan wanka dai ya ya zama wajibi نعم yawa to amma nan ba wai fitan maniyin ne ya kai ga wanka ba jima'in جماعة إليه كيغو.
eh نعم. ومغيب ال...
to Shafa- sai yanzu Malik.
kuma alal misali نعم bayan ya yi jima'in sai ya zo ya yi wanka مم.
sai can sai maniyi kuma ya fita bayan wankan sa bayan wankan shi Mm.
sai maniyi ya fita مم.
to wannan kuma babu wanka a kan shi اوكي yawa ya zamanto be- domin me ai ya rasa sharaɗan sharaɗan babu sharaɗin jin ba daɗi jin dan daɗi a cikin yawa sannan kuma ba jima'i ba ba ne jima'i ba eh.
yawa to babu wanka ana نعم na ومغيب الشفة البالغ to kuma gibi sha- eh, shafa shafa eh?
شفة البالغ to sai kuma kuyan hashafati wato Hashafa ne?
yawa ko hashafa wa mujibul hashafatil baligi sai kuma buyan kan kaciyan baligi ya ɓuya نعم to wannan duk a inda ya ɓuyan مم.
to shine wato wanka ya waje ba نعم وهي رأس الذكر shine kan azzakari أو مغيب mislaha ko kuma a'a shi abtar ne wato kan azzakarin ya ya- ya gutsire to sai kwatankwacin wannan ya sake ɓuya نعم من مقطوعها eh daga inda aka yanke din في الفرج الأدمي أو fil fajr adamiya a farjin dan adam au au gairi ko kuma ma ba ma na dan adam ba هو أدب ko a dabba نعم.
Mm.
أنثى أو ذكر Eh, eh, mace ce ko namiji نعم حي أو ميت matacce ne ko rayayye وإن لم ينزل ko da bai yi inzali ba to wanka dai ya zama wajibi نعم Mm.
نعم و تمنع الجنابة مواضع الحدث الأصغر to shi kenan za a faɗi mai janaba ta take hanawa نعم wata nau'in janaba ta janaba tana hana موانع الحدث الأكبر abin- أي ab- أصغر.
asgar abinda abinda hadasi ƙananan hadasi suke hanawa نعم ai ita babbar hadasi ne hadasul akbar ne to hadasul asgar ta shige ciki نعم duk abin da hadasul asgar abin da aka ce mai alola ba zai yi ba abin da aka ce mai hadasi ba zai yi ba to mai janaba ma ba zai yi ba نعم yawwa مع زيادة التحريم قراءة القرآن eh ma ziyarati karin da aka samu shine tahrimi qira'atul qur'ani haramun ne karatun alqur'ani ga mai janaba نعم إلا الآية illa ayata sai dai aya guda daya ونحوها ko kuma makamancinta kamar aya biyu على وجه التعويذ ta fuskan wato neman tsari والرقى warruƙa ko kuma yin tawaida wato yin tofi نعم والاستدلال wal istidlal ko kuma zaka shiryar da wani da ya bata yana karatun alkur'ani ya bata to zaka shiryar da shi to wannan babu laifi نعم ودخول المسجد to hakan nan alwala eh, janaba ta haramta dukulul masjid da shiga masallaci نعم والمكث فيه wal muksu fihi da kuma zama a cikin masallacin ashe sai janaban ta kama mutum a cikin masallaci مم.
to ya ci gaba da zama a cikin masallacin haramu سيفتح sai ya fita نعم wal ghuslu min al janabati to wal ghusl min al kaga wanka domin janaba mustamilun ya tattari ne ala al fara'idi akan farillai wa sunani wa sunani da sunnoni wa fada'ili wa fada'ilin da kuma mustahabbai na'am fa amma fara'idun To.
fara'iduhu kaga farillan eh, wanka fa khamsatun to guda biyar ne an-niyatu na farko ɗaura niyya rafa'ul hadasil akbar Eh, za a yi niyyar raf'ul hadasil akbar wato ɗaukewa hadasi wanda shike babba na'am wa ta'mimi zahiril jasadi Eh, da kuma wanke mabayyanin jiki kaf bilma'i da ruwa wa dalku waddalku da ciccuɗa lokacin da ake wankewa wa taqlilu ash-sha'ri da kuma tsatsefa gashin kai wal muwalat wal muwalatu da jiɗintan aikin kada a bari a soma a yanki shine muwalatu na'am wa amma sunanuhu to kaji sun cika guda biyar wa amma sunanu amma sunnoni kuma fa arba'un to guda hudu ne albada'u bi ghasl al-yadayn Eh, somawa da wanke hannaye qabla idkhalihima fi gabanin a shigar da su cikin ƙwaryan wanka na'am wa mashu sa- simakh al-uznayn da kuma shafan simakul uznain wato ramun kunnuwa biyu wal madmadatu da kurkuren baki wal istinshaq da shaƙar ruwa na'am wa amma fada'iluhu to amma musahabai kuma fa fa sab'atun to su kuma su bakwai ne at-tasmiyah na farko akwai faɗin bismillah wal bada'u bi ghasl ma ala badanihi Eh, min min al- al'aza da kuma soma wanke ƙazantan da ke jikin shi na'am thumma al-wudu' sun malwudu a sai ya yi alola kamilan cikakkiyar alola marratan marratan so ɗaɗɗai zai yi وينوي به yana niyya da wannan alola ɗin رفع ta الجنابة ɗauke janaba على تلك akan الأعراض wayannan gabai da ke wankewa نعم ثم إفاضة الماء sai ya kwaranye ruwa على رأته ثلاثة akan kanshi sau uku ثم يفيض الماء sai ya sake zuba ruwa على شقه a الأيمن gefen jikinsa na قبل dama الأيسر gabanin na hagu نعم والبدء da farawa بأعلي da maɗaukakin jikinsa قبl الأسفل duk kablar asura gabanin gabanin ƙasan jikin نعم zai so mu wanke sama ne kafin ya je ƙasa نعم Mm.
وتقليل الماء da kuma karanta ruwa مع إحكام الغسل eh, tare da kyautata wankan بكسر الحمد eh, ihikam wato a ce ihikam ba ahkam ba an ce ahkam hukunce hukunce ihikam kuma kyautatawa نعم أي ai menene ake nufi da Itqani.
ihikam ai itqani shine shine shine kyautata shi الحمد لله alhamdulillah نعم، فعلا.
masha Allah na tashi taimama kun إذا